أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna biyu ga wata na bakwai hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa ukun watan haka ne aiwa uku ga wata na biyu shekara ta 2022 wanda zai zamanto darasi na 59 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha wallafan shehun malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani muna cikin gaba da take magana akan abin da ya shahi ababen da aka haramta a yi a gindin kabari a cikin waɗannan abubuwa kuma muna ƙarƙashin gaba ta goma kuma wanda gaba ta goma hani da aka yi a kan a riƙi ƙabirirrika a matsayin wani wurin da za a riƙa kwankoma mushi ziyara a wani lokaci ƙayyadadde bayan dalilin da su da malam ya kawo na hani akan haka daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna cikin wannan bayani sai muka tsaya inda malam yake cewa wa yadkhulu fi hadha zai iya shiga ƙarƙashin wannan me wannan yana nihin ittikhazul quburi idan a riƙi ƙaburruka a matsayin idi ya ce ma yuf'alu bi misra inda qabri nafisata wa ghairiha malice abinda ake a gindin kabarin wata ana kiranta da suna nafisa wadda aka ana lissafa ta a matsayin cewa tana cikin ahalul baiti bi ma'ana ɗaya ce daga cikin jikoki ko ka ce tattaɓa kunne na aliyu ibn abi talib to mutane suna zuwa wannan waje kuma ana abubuwa a duk shekara mutane sun keɓance lokacin da suke zuwa irin waɗannan wuraren da sunan ibada da sunan bauta da sunan cewa wanda yake cikin kabarin nan ai ba wasa bace ba da sauransu ake aikata ayyuka na shirka ga Allah subhanahu wataala to wannan mali yace lalle wannan kabarin zai shiga karkashin irin wannan abin da aka hana imana a riki kabarin a matsayin wani wurin da za a rika kai mishi ziyara lokaci zuwa lokaci wanda kuma za ka samu kabarrukan da yawa daga cikin mutane an ɗauki abin a matsayin kamar wani ibada kamar wani abin da yake na bauta alhali in ka ɗauki abin gwama ya shi da abin da yake dalili ne na addini sai ka samu wannan abin laisa huwa min al-islami fi shay ba musulunci bane malike cewa gairiha da makamanciyar irin waɗannan kabarrukan da ake zuwa malike cewa ma yuf'alu bil iraqi haka abin da ake a ƙasar iraqi inda al-qabr alladhi yuqalu a daidai kabarin da ake cewa innahu qabru ali ibn abi talib radiyallahu anhu ana ci ai wannan kabari ne na ali da abi talib Allah ya yarda a gare shi nan ma mutane suna zuwa duk shekara ana zuwa ana koma wanda wannan abin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan kuma wa qabri al-husayn da kabarin al-husayn dan ali da abi talib abinda ai shi'a suke a Karbala ko wanda wannan shine abinda suke yi a duk shekara a lokacin goma ga wata na almuharram suka ce lokacin da aka kashe shi da aka zaka ga wasu suna sahiya wancan wajen suna buga ma kansu kaca wasu suna tsaga kansu da wukaƙe in kana ganin tele ai kana gano su za a ganin su mutum ya yi kace-kace da jini zannan minhu annahu ya'budullah wai yana rai cewa au za'man minhu yana rai cewa wai bautan Allah yake alhali kaga addini bisa ka wannan ba wai alhini da takaici na zubar zubar da jinin da jinin jikan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka yi to kaga lalle tabbas an zubar da jinin shi kuma abu ne wanda bai ma kowane musulmi musulmi dadi ba to amma kuma in ka bibiyi tarihi sai ka samu su ɗan shi'an su ne suka iza shi al-hussein in kuma suka kai inda har ya zamanto aka yi abin da ba daidai ba kan shi to nan ma suna zuwa wa huzaifa tabnul yaman haka kuma suna zuwa kabarin huzaifa ibnul yaman malai cewa wa wa ghairihim yani da makamantansu kenan akwai kabarruka da yawa da ake nikan gari a tahi waɗannan kabarrukan da sunan bauta Allah subhanahu wataala wanda wannan shine hanin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya akan cewa kar ku ɗauki kabarruka na a matsayin idan wuraren da za a sa musu wani lokaci na musamman a rika konkoma ziyara a gare su malai cewa ma yuf'alu inda qabri abi yazid abi yazida al-bistami إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها مالك وما يفعل أبن أيك أي كتاوى عند قبر أبي يزيد البسطامي أكو وني daga cikin magabata ana kiran shi da suna Abu Yazid al-Bustami wanda wannan mutumin sufi ne bi ma'ana hanyar da yake bi hanya ce ta sufaye sannan kuma banda wannan ma suke cewa a cikin tarjamar shi da tarihin shi shine kusan mutum na harko da ya fara kawo aqida ta wahdatul wujud a cikin sufanci me yake cewa wahdatul wujud shine a ce mutum yayi fana'i ya narki duk abin da ya kalla sai ce Allah ne to shi wannan Abu Yazid al-Bustami abin da ya kudurin shi kenan to shi ma ana zuwa kabarin shi da sunan ai wali ne da sunan wane da sauransu mali ce ba ma wannan ba ila kuburin kathira ana zuwa kabarurruka da yawa wanda duk mutumin da ya ga abin da ake a gidan kabarin ya san wannan abin ba addinin Allah bane ba mali ce ila kuburin kathira zuwa kabarurruka da yawa zaka samu fi akthar biladil islam a cikin da yawa daga cikin garurukan musulunci kuma ana ana kirkiran su sai ga mutum da ƙarhi sai ya kirkiran makan shi wani wata matsaya na abin da ya shahi cewa dole a rika ga cewa shi kin wani daban ne shi kin daban ne shine kaza ne wanda wannan kuma abin da yana nan faruwa mutum ya hassashe waje ya keɓance waje ya ce in ya mutu anan za abin ne shi a gehen masallaci kuna makamancin wannan mutane suna ƙare sallah sai a ce to kuma a je a ziyarci kabarin wani wani da ka iya daga cikin abin da manzalla ya hani akai amma kuma yana nan da sunan girma da sunan nuna cewa mu ba wasa bane kuna makamancin wannan ana nana shi da sunan addini Allah kiyaye male ce la yumkinu hasruha wanda waɗannan kabarrukan bakka iya ilga su suna nan burjik a ƙasashen musulmi ana ta yi har ma la'alla wani wanda bai san addini ba sai ɗauki ce a wannan abin ai addini ne in ma ya jo na sukan cewa ai manzan Allah ya hana sai a ce a ga wani ya zo da sabon abu alhali shi da ya ƙirƙiri kabarin na a matsayin wajen bauta shi ne zo da sabon abu kuma da sai sana sun wuce alisa mun karanta su anan wanda manzo Allah sallallahu alaihi duka ya hana waɗannan abubuwa qale yake cewa male yace wa atiyadu qasdi hadhihi alqubur mutun ya maida al'adan shine nuhata irin waɗannan kabarruka fi waqtin muayyanin a wani lokaci qayyadadde wal ijtima'ul 'amu indaha sannan kuma da haduwa na gaba daya da mutane za su zo su yi a gindin waɗannan kabarrukan fi waqtin muayyanin a wani lokaci keɓancacce malici huwatti khazuha idan kama ta ƙaddama wannan shine ma'anan an riƙi wurin bauta an riƙi wannan kabarin a matsayin idi a matsayin wurin da ake kunkomawa ziyara kamar da bayani ya riga ya gabata shi kuma wannan abin haramun ne mali ci gaba da cewa wala a'lamu bainal muslimina ban san ba a tsakanin musulmai ahlil ilmi ma'abuta ilimi musulmai ma'abuta ilimi ba gama gari ba bimana ba wanda zai ce haka aka saba haka ake yanzu kazan za a ce ba haka nan bane ba a ji hankalinka ba da kake da ahlul ilimi ake malai ce bai san tsakanin musulmai ba wasu mutane ma'abuta ilimi fi zalika khilafun wanda suke da sabani akan wannan abu kowa ya yarda ce ba dadi bane ba kuma kwankomawa da lokaci ƙayyadadde da za a sama wani kabari a rika zuwa ana zawwa wannan shi ake nihi da halin da manzan Allah ya cewa la tattakhizu qabari idan aw wathanan yu'bad manzala ce ka ma kabarin shafaran tana kabarin ka kai malace wala yughtaru ba a ruduwa kuma bi kasratil adatil fasida da yawaitan al'adu waɗanda suke gurbatattu kaga ce ai anan ma ana yi ai a gari kaza ma ana yanzu yanda mutane suke shiga motoci daga ƙasa kaza zuwa ƙasa kaza a ce abin nan duk ba haka nan bane ba a kakkarudu dama irin wannan tafarkin mutanen da suka yi da yawan mutane mafi yawa nan suke walakin na aktharan nasi la ya'lamun da yawa daga cikin mutane haka za ka ji Allah yana cewa in ka ji da yawa mafi yawa a cikin Qur'ani ba a cika kai labari ba to shine malai ce wala yuqtaru ba a ruduwa bi kasratil aadatil fasida game da yawaitan al'aduwan suke na banza a wannan bangare yace fa inna hadha min at-tashabbuhi wannan iya daga cikin kamanceceniya bi ahli kitabain da ma abu littafin nan guda biyu al-yahud wan nasara allazi wadanda akhbarana annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mazalla ya bamu labarin cewa annahu ka'inun fi hadhihi al-umma cewa wannan abin da yahudawa suke da al-yahud wan nasara abinda suke a gindin kabarrukansu ka'inun zai tabbatu zai kasance fi hadhihi al'umma a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi manzo Allah as-sadiqul masduq ne as-sadiqul amin duk abin da ya hodi gaskiya ne kaga manzo Allah ya hodi wannan magana yace za a samu a cikin al'umma shi wanda za su dauki tafarki al-yahudu wan nasara yadda yahuda da nasara suke makabari su wasu kowa musulman suna ma wasu musulmai suna makabari wannan abin yanzu ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata Allah kare mu malai ce wa aslu zalika innama huwa i'tiqadu fadli du'a indaha wa aslu zalika asalin wannan hanyar tafarkin wannan wanda yake na bata malai ce innama huwa sani cewa ya samu asali ne na i'tiqadu fadli du'a'i mutun ya kudurce cewa ai falalar addu'a inda ha a gindin kabarin wani muna nan mun yi tanadin bukatun mu sai muran da muka tayi kabarin wani yanzu nan ba watan watan bakwai bane dai kama eh ya akwai wani wani gingime min ɗaya daga cikin waɗanda ake ziyartar kabarurkan su yanzu ana nan an buɗe an hwara ko mutane motoci suke cika wasu su hau jirage daga nan aje kabarin wani aje kabarin wani da sunan ziyara da sunan wane ne Allah kiyaye bale ce wa illa kuma wallahi za ka ga za ka anan akwai wani video na wani malami dan kasar Sudan ana ce mashi Muhammad Sayyid Haj Muhammad Sayyid Haj ɗaya daga cikin malamai na ahlus sunna wanda suke gogormaya da sufaye a kasar Sudan Allah ya mushi rasuwa Allah ya mushi rahama a cikin bidiyon nashi da irin sautiyat ɗin har ga su na inda ake gudu mutane suna ɗawafi ga irin waɗannan kabarruka ana shaho kabar ana shaho a jiki wasu sun rikice sun shiga cikin wani hali na ɗimuwa ba san ma me suke ba wai jazaba ta kama su waye ya kama su to Allah kiyaye wasu suna shaho suna shaho a jikinsu duka waɗannan abubuwa suna nan suna faruwa malice wa illa falaulam وإلا فلو لم يقم يقم هذا الاعتقاد أو يقوم هذا الاعتقاد ما لك إن بعدم بأن سير دوان قدرين في القلوب أتكن زكاتا أيك تشوى لن محى ذلك كله أيضا wannan al'amarin da manzon Allah ya bayani akan shi da ya gushe gaba ɗaya babu shi kashi nan kai addini kake musulunci kake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka kakkai kazan nan kuma sai ka zo ka nuna nacewanka da sunan cewa kai musulmi ne kuma za ka aikata abin da manzallan nan ya hana me ya ka haka shine tsayuwar wannan abin na yin addu'a da cewa yin addu'a gindin kabarin su iya da falala neman albarka neman wane ne da wannan sunan mutu yake zuwa sai bar manzallan sallallahu alaihi wasallam malice inda ce an bi zukata sun tsaya akan abin da manzallan ya zo da shi ai da zukata tuni sun bar dukkan wani abin da yake biye-biye ne ga wani Allah za su bi Allah shi kadai malice fa'iza kana fa'iza kana qasduha yajurru ila hadhihi almafasida to idan zaman to zuwa waɗannan kabarrukan da niyan a mutun ya nadi gari da sunan cewa ai in ya ta gindin kabarin wani addu'a ta hi karbuwa malika ce idan zaman to waɗannan manhohin da zuwa waɗannan ziyarce-ziyarcen yajurru yana jayuwa yana kaiwa zuwa ga hazihil mafasid waɗannan ɓannar da yawa yace kana haraman ya kasance ai haramun ne yace kasalati inda kamar yin sallah a gindin kabarin yace wa aula haka mafificin haka shine yin addu'a a gindinta shi ma haramun ne kina duka waɗannan abubuwar suke da alaka da ibada a je a gindin kabarruka wanda addini bai yarda da su ba wanda duka bai ga baya halatta in ka je gindin kabarin wani zaka mishi kai ne zaka mishi addu'an Allah ya haskaka kabarin shi Allah ya mishi rahama Allah ya gafarta mishi ba kai bane zaka je neman kanka a wajen shi shine yake nema ka mishi addu'a ba kai bane zaka je ka ce ka cece mu abubuwa sun rikice haka ake kuma yau to je gindin kabarin da roƙon mutumin da yake kwance cikin kabarin cewa ya taimaka musu ai abubuwa kasuwa ta iya aiki ya iya wane ne ya iya ko in zai hwaɗe ya kama sunan wannan mutumin ina kabar Allah ana mata kai mali cewa wa kana zalika fitnatan fitnatan lil khalqi kaga waɗannan biye-biyen kabarurka yace wallahi fitina ce ga halitta gaba daya me yasa yace wa fathan libabi shirki sannan kuma an bude kofar shirka ai tun lokacin aka ce a saddul lizari'a kar ayi aka ce a ai kaza kaza kaza sai aka je aka fara yi aka bar na manzo Allah aka kama na wani yanzu ina ta tike da mutane shirka ga Allah shirka ga Allah a rika kudurta cewa in ka je wurin na musamman ne in ka je kai adda a can karkamshi sace waya hudi la kiyaye malice wa ighlaqan libabil iman sannan kuma irin waɗannan abubuwa da ake a gindin kaburka wanda addini bai rada su ba an an rihe kofa ta imani an bude kofa da take ta shirka ce qultu mal albani yake cewa nace wa mimma yadkhulu fi zalika iya daga cikin abin da ke shiga karkashin rikan rikan makwantai ko kaburruka a matsayin idi wanda manzo Allah ya hana yace duhulan awwaliyan abinda zai fara shigowa ya ce ma huwa mushahadun al-yauma shi ne abinda muke gani a yau muke gani da idanunmu ya ce fil madinatul munawwara a garin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama me yake faruwa ya ce min qasdin nasi dubura kulli salatin maktubatin za ka ga mutane bayan kowace sallah ta farilla sai sun je kabran nabi sallallahu alaihi wasallama kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lissalami alaihi don yi mishi addu'a wa afon lissalami alaihi don yi mishi sallama wa du'a'i indahu wa bihi da yin addu'a indahu a gindin kabarin nashi wa bihi kuma da shi bi mana ka riƙa cewa ya Allah ka muni kaza don manzon Allah to waɗannan duka ana da za ka samu mutane ba samu addini suna irin waɗannan abubuwa lalle ziyarar kabarin manzala sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda yake mashru' min ad-din abu ne shar'antacce addini amma ba wani abu da za a doka fi shakalin mustamir tunda ya ce la taj'alu qabri idan kar ku rika konkomawa kuna zuwa kuna konkomawa to wannan hadith da ce akwai sojawa da wane ne ana ta hana mutane kuma kabarin ba ma ganin shi ake ba amma da shi abubuwan da ake yi wallahu alam kamar da malam zai ƙara bayani ana yake cewa wa du'a inda wa du'a indahu wa bihi wa yarfa'una aswatahum ladayhi suna daga muryansu a gindin kabarin alhali Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kar ku daga muryanku amma sai su je gindin kabarin manzo sai ta daga murya suna ya rasulullahi ya rasulullahi maliki ta hatta la yadajja al masjidu bihim har masallaci yana ɗokan kururuwa bihim a dalilin waɗannan mutane da suke wannan maganganun za ka ji kenan masallaci yana amsawa ya ce wala siyama barantana ma fi mausimin hajji a lokacin aikin hajji duk wanda yake da kuɗin shi ya biya ya tahi wani la'alla fatiha kirki ma bai iya barantana wasu abubuwan suke da alaƙa da addini sai ya je ya ce abin da ya ga dama zai yi ba abin da addini ta nadar ba shi al'amarin addini kullum ba magana mace ta kwakwalwa ko kwakwalwa ta a magana ce ta miye Allah shar'anta mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi ne magana addini a kullum muka ce za mu ɗauki addini a matsayin ra'ayinmu da tunaninmu wala tabbas ba abin da zai hana mu bacci inda ra'ayinmu da tunaninmu iya da wani tasiri a cikin harakan da ya shaye shiriyan nan ai da ba a safkar da alƙur'anin ba kuma da ba aiko da manzon Allah ba ya ma mutane bayani ga ya kamata su bauta wa Allah to Allah shirye mu maliki ta hatta laka anna zalika min sunan salati kai ka ce ma wannan zuwa waje yana ɗaya daga cikin sunnonin sallah bal bari ma dai ba wannan ba innahum la yuhafizuna alaihi akthara min muhafazatihim ala sunani suna kokarin kiyaye wannan konkoma ziyarar nan kowane lokaci sama da yanda suke kiyaye wasu abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta malai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke zuwa gare shi zamu kuma wannan musiba ce mai girma wa asafan abin takaici ne ala gurbati dini wa ahlihi game da baƙuntar addini da ya zamanto addini ya zama baƙo a wajen mutane wa ahlihi ma'abuta addinin su ma sun zamanto baƙi yanzu duk wanda zai bayani akan waɗannan abubuwan sai a ce a ai wannan mutum bai san manzo Allah kai tsaye ko a ce a ya zo da sabon abu a ina muka ji haka shikenan dan baka ji ba ba zai zama addini ba kai kuma yaushe aka yi ka addini shekara nawa gare shi kai shekara nawa gare ka malici wa fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kuma masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanbaghi an yakuna ab'ad al-masajid ba'd al-masjid al-haram amma yukhalifu shari'atahu sallallahu alaihi wasallam wanda shine ya cancanta ya zamanto ab'ada mafi nisantan masallatayya bayan masallacin makka ya zamanto duk wani abin da yukhalifu shari'atahu yana sa'a wa shari'ar manzo Allah ya kamata a fitar da shi a gusar da shi daga wannan wajen amma kaza ka samu ana ta dauki bayar tsakanin askar da su da waɗanda suka tafi wannan ziyara ana ga ai wannan maƙiya manzalli da sun hana su wannan wanda mutane inda in za a bar su abinda za su ai ba kaɗan ba ne saboda tunani ne kuma kowa da irin nashi tunani malai ce haza wa ƙar sabaƙa fi kalami shaikhul islami ibn taimiya malai ce wannan kenan wa ƙar sabaƙa haƙiƙa ya riga ya gabata fi kalami a cikin maganganun شيخ الإسلام كان شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم وصدق تكم أبو تا علمي رخص سنباد رخصة بمعنى باب ليه أنباد داما في إتيان القبر الشريف للسلام عليه mutum ya zo wajen kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi sallama a gare shi idza dakhala al-masjid lis-salati wa nahwiha idan shiga cikin masallaci dan yin sallah ko wani abu makamancin wannan yake cewa waka'anna zalika yake cewa bi qaidi adamil ikthari wa tikrar sai ce kuma wannan duka yana ginuwa ne akan sharadi na abin da ya shahi adamil ikthar kar a yawaita yau wa tikrar da maimaita abin saboda shi aka ce idan din nan maimaitawa shi yake zamanto idan kenan sai zamanto an doke shi akan za a yi amma dai ba kuma kowane lokaci ba ce shiga da huta shiga da huta shiga da huta maliki ta bi dalilin qawlihi aqiba zalika saboda ƙarshen maganar shi shekul islam da yake cewa wa amma qasduhu da'iman lis salati was salami yake cewa fa ma alimtu ahadan rakhasa fihi saboda shi ibnu taymiya ya ce ƙarshen maganar shi amma qasduhu da'iman mutun ya, ya, lazimci zuwa wannan kabarin kowane lokaci lis salati was salami saboda yiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yin salati a gare shi yace fa ma alimtu ahadan rakhasa fihi ban san wani daga cikin ma'abuta ilimi da ya ce ya kamata a yi wannan kenan lokaci zuwa lokaci wannan babu ne ƙultu albani ke cewa bayan maganar ibn taymiya wa hadha at-tarkhis alladhi naqalahu ash-shaykh shi wannan tarkhis wannan wannan rukhsa mana daman da aka bada wanda shaykhul islam ibn taymiya ya nakalto shi anan yace an ba'd ahli al-ilmi daga wasu daga cikin ma'abuta ilimi huwa alladhi narahu shi ne abin da muwa muke ganin cewa shi ne daidai in ji albani sannan kuma wani atamiduhu wani atamidu alaihi bi sharɗin ƙaidil mazkur sannan kuma shi ne muka dogara da shi amma da sharaɗin wannan ƙaidin da aka sa aka ambata cewa kar mutum ya yawaita ba laihi ba ne ba ka je ka yi sallama ga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar amma dai kar a yawaita saboda daga an yawaita ya zama tomi ya zama idan albali ya ce mu ma akan wannan fahimta muke kenan ba hana akai ba kwankoma abin da kaiwa da kawowa saboda manzala shi hana kenan lokaci zuwa lokaci mutum yayi amma dai zaman to kowane lokaci to wannan shine abin da baya halatta malai ce fa yajuzu liman bil madinati ityanul qabri sharif ya halatta ga mutumin da yake garin madina ya je wa kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lissalami alaihi dan ya yi sallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ahyanan wani lokaci ba kowane lokaci yace li anna zalika laysa min ittikhadhihi idan saboda lokaci zuwa lokaci kana zuwa wannan baka dauke shi a matsayin idi ba kama huwa zahirun kama yanda bayani ne wanda yake a bayyane duk wanda ya karanta hadisan kenan haka zai fahimta malaci wassalamu alaihi yin sallama ga manzalla sallallahu alaihi wasallama wa ala sahibaihi sannan kuma da sallama ga abakan kwanciyan shi abubakar da umar abubakar da umar yin sallama a gare su malai ke cewa mashru'un wani abu ne wanda shari'a ta zo da shi amma bil adillatil amma idan mutum ya ruku da dalilai da suke gamammu wanda suke magana akan halaccin ziyarar kabari amma haramcin yana ina kunkuma ziyarar kowane lokaci amma idan jehi jehi lokaci zuwa lokaci wannan babu laihi addini ya yarda kamar da zaka yi sauran kabarka haka kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malice fala yajuzu nafyul mashru'iyyati mutlaqan ba za a zo a ce ba a bai halatta ba ziyarar kabari kai tsaye a ce a linahayi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadi qabrihi eidan saboda manzo Allah ya ce la tattakhidhu qabri eidan kar ku riki kabari na a matsayin idi kaka zo ka ce to kwata-kwata haramun ne a baka da wannan dama sai dai kwankoma ziyaran idan yayi yawa a lokacin tukun zai hada cikin halin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi malik chali nahayi sallallahu alaihi wasallam an ittikhadi qabrihi eidan yace li imkani li jam'i saboda ana iya hada kai tsakanin dalilan guda biyu idan ka samu hadisi sahihi kaga hadisi ya zo akan ziyarar kabari ko baka ba mazalla ya ce yake cewa inni qad nahaytukum an ziyarati alqubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum alakhirah da na ana ku ziyarar kabari amma yanzu ku ziyarta saboda yana tuna muku lahira kaga wannan hadisi ne ingantacce ko sannan kuma wannan hadisin da mazalla yake cewa la taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na zamanto wurin za a kunkuma ziyarar shi lokaci kowane lokaci kaga shi kuma hani ne ko to waɗannan hadisan guda biyu za a kawo ba za ka zo ka ce ba za a ziyarci kabari ba gaba ɗaya me yasa saboda ga can hadisin da manzon ya ce ku rika ziyarta yana tuna muku lahira yawa sannan kuma ba za ka zo ka bude ba abin kai tsaye gaba ɗaya ka ce kawai ya buɗu me yasa saboda wancan hadisin da manzon Allah yake cewa kar ku roki kabarruka matsayin idi kenan me za a yi sai a hada tsakanin hadisan guda biyu akwai halaccin zuwa amma kar a yawaita shine malaman usul suke ca aljam'u aula min at-tarjih idan ka samu dalilai guda biyu wannan hadisin sahihi ne wannan ma sahihi ne a hada kansu guda biyu gaba ɗaya ai aiki da su aula shi hi cancanta min at-tarjih akan a rinjayar da hadisi ɗaya ɗaya kuma kyale shi idan ka zo misali aka ga hadisan nan gaba ɗaya su ingantattu ne ba wani wanda ya wani ƙarfi wajen bangaren da ya inganci to wannan shine abin da za yi sai a zo a yi ƙoƙarin haɗa su a haɗa su aiki za a haɗa su aikace aikata su kaga nan sun haɗu shi ne malai ce li imkanil jam'i saboda ana iya haɗa tsakanin hadisan guda biyu yace bi mulahazati bi mulahazati sharti tare da kiyaye sharadin da allazi zakarna wanda muka ambata wani sharadi ne malai ambata a ziyarci kabari amma kar a yi mi aiwa kar a yawaita shine sharadin da ya ambata malai ce wala ya khuruju alaihi annana la na'lamu anna ahadan min as-salafi kana yaf'alu dhalika sannan kuma baya huta daga cikin haka fa cewa mu mu sani ba a cikin karance karancen da malami yace bai san ba cewa ɗaya daga cikin magabata kana yaf'alu dhalika ya kasance nan haka mana ziyartar kabarin kowane lokaci yace li anna adam al-ilm bi shay la yastalzamu al-ilma bi adamihi kama yaqulu al-ulama yace saboda li anna adam al-ilm bi shay anan yake cewa la yakhruju alaihi baya huta daga cikin bayanin da muka yi na cewa ya halatta a ziyarci kabari amma kar a yawaita yake cewa baya huta daga ciki cewa annana la na'lam bu musamman daga cikin magabata ba ya kasance yana yana aikata haka to kasancewar yanzu kaga hada dalilai guda biyu da aka yi ko sai aka fitar da hukuncin cewa ya halatta a tahi amma kar a yawaita saboda in ba a tahi ba ba ya aiki da hadisin ba alafa zuruha fa inna tuzakkirukum al-akhirah sannan kuma aka bude ya zama to abin kowane lokaci shanana nan kuma la tattakhizu qabri idan kaga shi ba aiki da shi ba to mal albani yake cewa wannan hadin da muka yi anan hada hadisan nan guda biyu da muka aiki da su anan duk da cewa mu san wanda daga cikin magabata ba yana aikata haka din yace amma ai babu wallahi akan haka me yasa yace li anna adamal ilmi bi shay'in saboda rashin ilimi akan wani abu la yastalzamu al ilma bi adamihi baya lazimta cewa baya lazamtar da kai ilimin cewa abin nan babu shi kun gane li'anna adamal ilmi bi shay saboda rishin ilimi akan wani abu bayya tilastar da ilimin cewa babu shi don kai misali baka sani ba baka ce babu shi yawa malai ce kama ya kulu ulama kamar da malamai sun saba suna faɗin haka adamul ilmi bi shay'i la yastalzamul ilma bi adamihi yace fa fi mithli hadha a cikin irin haka yakfi yakfi yakfi yakfi ithbat mashru'iyyati bi mashru'iyyati bi mashru'iyyatihi al adillatu al amma yace fa fi mithli hadha a cikin irin haka kenan halaccin ziyarar kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ka a yawaita yace yakfi ya wadatar li ithbati mashru'iyyatihi a wajen tabbatar da shar'ancin haka al adillatul amma dalilai wanda suka zo gamammu kenan dalilai masu yawa wanda suka zo bayani akan halaccin ziyarar kabari malai ce ma dama annahu la yasbutu ma yu'ariduha tunda babu wani dalilin da yake cin karo da hukuncin da muka ambata yace fi ma nahnu fihi akan abin da muke kai na halaccin ziyara amma ka ayawaita maliki cewa ala anna shaykh al-islam qad zakara fil qa'idati al-jalila tare da cewa shaykh al-islam ibnu taymiya ya ambata a cikin littafin shi al-qa'idatu al-jalila fi tawassuli wal wasila wannan wani littafi ne wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske bangaren da ya shafi aqida na sai ma tawassuli ibnu taymiya yake cewa a cikin safaha ta 80 malai yake cewa an nafi'in daga nafi' annahu qala yake cewa kana ibn umara ya kasance abdullahi dan umar yusallimu ala alqabri ya kasance yana sallama ga kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yace ra'aituhu mi'ata marratin aw akthara na ganshi su 100 ko sama da su 100 yaji'u ila alqabr yana zawwa kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai yace assalamu ala annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallama ga manzon Allah sannan kuma assalamu ala abi bakrin aminci Allah ya tabbata ga abubakar assalamu ala abi amincin Allah ya tabbata ga babana wane ne ke magana wannan abdullahi dan umar ko kenan ne Allah ya aminci Allah ya tabbata ga baban shi shine umar dan khattab yace sun bayan sarif sannan sai ya tahe shi ya ga shi yana haka to malai yace fa inna zahirahu annahu kana yaf'alu dhalika fi halati al-iqamati yake cewa fi halati al-iqamati la la la, la safar ya kasance zahirin bayanin wannan yana nuni akan cewa abdullahi dan umar yana aikata haka a halin zama a gari la safara ba a cikin bulaguro ba ya ce li an na kaula saboda maganar da ya ce wa mi'ata marra ya ce mimma yau da haml hadal asar ala halati safar ya ɗoke bayanin wannan dalili akan cewa a cikin halin bulaguro ne kenan a halin a halin abin da ya shafi zaman gida ne yake haka shi abdullahi ibn umar to anan abin da malai yake cewa maganar shekul islam ibn taimiyya da nakalto wannan maganar da ya daga abdullahi dan umar wannan ba zai kore wancan ba saboda idan aka ce kar a yawaita maimaita shi aka ce shi ya ga abdullahi dan umar ya yi so 100 ko sama da so 100 a cikin shekara nawa da yawa a cikin shekara da yawa amma wani misali wanda ya ce duk in ya shigo masallaci sai ya yi kaga ai in aka yi shekara ɗaya ma a wuni so ne ga shigowa so biyar ko a kaɗan in ya shigo ka a kaɗan ne ya shigo so biyar tare da can su masallaci kusan nan ne kominsu to misali in ka ɗoka a duwunin Allah so biyar a sati so nawayi a wata so nawayi a wata goma sha biyu so nawayi to wannan kwankumawa kenan anan ma anan shi kenan bata ci karo da maganar da malam yayi ba sai gaba ta goma sha ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana a yi a gindin kabari a safaru ilaiha ka kulle kayanka ka tahi wani kabarin wani da sunan ziyara ka kulle kayanka ka tahi kabarin wani da sunan ziyara miye hukuncin haka a addinance malice wa fihi ahadisun a cikin haka akwai hadisai al-awwal hadisi na harko an abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala bazallake ta la tushaddu rihalu ba a ba ku daman kulle kayan bulaguranku ba ku hau abin hawa ku yi bulaguro illa ila salasati masaji sai masallatai uku kawai in ban da wannan masallacin guda uku ba inda aka baka dama ka kulle da sunan cewa za ka tafi wani masallacin da ya yi masallacin garin ku a banda masallacin na uku babu wani su uku ne kacal masallaci almasjidul haram masallaci mai alfarma masallacin makka wa masjidin rasuli sallallahu alaihi wasallam da masallacin manzon Allah wanda yake garin madina sai ce wa masjidil aqsa da masallacin kudus to duk masallacin da bai cikin ukun nan a addinance bakka da ikon kulle kaya ka taika ce za ka bauta wa Allah wannan saboda wuri iya da wata falla ta musamman saboda su kuma masallatayyan makka da madina sallah ɗaya da mutum zai yi a can da sallar za ka yi ana sai ka yi shekaru ka hinka kai ka kai inda za ka kama shi malai ce wa fi riwayatin bilafzi a wata riwaya kuma da lafazin innama yusafaru ila salasi ila salasati masajida ku sani cewa ana bulaguro ne zuwa ga masallatayya guda uku kawai masjid al-masjid al-ka'aba masallacin da ka'aba yake ciki shine masallacin makka masallaci wa masjidi da masallaci na wanda yake garin ina garin madina sai ce wa masjidi iliya da masallacin iliya shine masallacin qudus eh kenan ma'anar da bai saki ba sunan wurin ne garin مالك أخرجه البخاري باللفظ الأول ومسلم باللفظ الآخر من طريق الثا من طريق ثان عنه وأخرجه من الطريق الأول وأصحاب السنن وغيرهم وله طريق ثالث عند أحمد والدارمي وقد خرجت الحديث مبسوطا في الثمر المستطاب الثاني حديث نبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abu sa'id al-khudar yake cewa ya ji da kunnen shi manzan Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam mazala ce la ta shuddu ba a kulle kaya ko ba a azama ko niyya yake cewa fi lafazin a wani lafazi kuma la ta shuddu ri'al kar ku kulle kaya ku kulle kayan bulaguro illa ila salasati masajida sai masallatai uku kawai yace na harko masjidi hada wal masjidil haram wal masjidil aqsa masallaci da masallaci na wannan da masallaci mai alfarma masallacin makka ko wal masjidil aqsa da masallacin qudus a yau musulmi nawa ke kullu kayan shi ta masallaci kaza ko a cikin Najeriya ko a cikin wata ƙasa makamancin wannan wani abu ne wanda yana nuna faruwa alhali kuma ga magana da mazallaye ba a yi بأي مالت أخرجه الشيخان وغيرهما وله أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق yace wannan hadisin Imam Bukhari da Imam Muslim sun zo da shi sannan kuma da hanyoyi guda hudu wanda na zo da waɗannan hanyoyin fil masdar sabiq me yake ni anan eh fil masdar sabiq me yake ni masdarin da ya gabata wanda masdari ne na'am a masdar shine littahin da ya gabata kin da zuwa ya bayani shine as-samarul mustatab shine al-masdarus sabiq yace wal lafzul akhar li muslim wa lafazin kuma dai na imam muslim ne yace wa tariqur rabi'a hanyar ta hudu kuma yake ta yarwiha shahru shahrun shahru ibn haushab wa anhu ithnani ahaduhuma ليس ليس يكتش ليس ابن أبي سليم عنه قال لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور يكتش سنة حنيوين قدابيكما سنزور قواني متأنا كريش لسونا شهر ابن حوشب ɗaya daga cikin ruwa yake cewa lais ibn abi sulaim yake cewa laqina aba sa'id mun haɗu da abu sa'id wa nahnu kenan sun haɗu da abu sa'id al-khudari yace wa nahnu nuridu dura mu ko muna so mu tahi wannan dutsen nan na atur wanda aka ma Allah kira annabi Musa alaihi salatu wassalam ka san dutse ne wanda har a yau ɗan bid'a suna zuwa wajen shi eh to su a wannan lokacin za su tahi wancan wajen suna ga kaman wani waje ne wanda darajar shi ta daban ce kaza da sauransu sun kulle kayan su cap an yi bulaguro za a ta yi bautan Allah eh sai suka haɗu da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ku tsaya wannan bulaguro na ko babu shi saboda naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tu'malu la tu'malu al-mu'ti illa ila masjidil harami awil aqsa awil masjidil nabawi ba a la tu'malu almati idan ka ce almati ana nihin dabbar da ake mata shuhuda a hau a yi bulaguro a samanta kenan ba a kulle kayan bulaguro illa sai zuwa ga waɗannan masallatayen guda uku hanya ta biyu wal akharu an abdulhamid yake ce abdulhamid ibnu bahram عنه قال يكتا سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يتشي و و و وذكرت أو ذكرت عنده صلاة الطور أنا أكا أنبتا أوجا أبو سعيد الخدري ينسلى أولا ندوس إن الطور فقال سي أبو سعيد يكتشي مسلم آه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتشي ولا ينبغي للمطي بايا حالتا كمتم محيين دبا ونزي بلاغرو ya ɗarma bulaguro an tushaddari haluhu ya ɗarma bulaguron shi ila masjidin zuwa ga wani masallaci na kira wannan kira fi siyaƙil umum fi siyaƙil kalam tufidu maza tufidu umum masjidin kowane masallaci ne yubta ga fihi wanda za a nema a cikin masallacin na asalatu ce a yi sallah aka yi sallah ta sha banda wata sallah ya ce ghairul masjidil harami in banda masallaci mai alfarma kenan zuwa ku ɗora za ku yi da ku yi sallah a garinku ɗaya suke ba wani mabbaci tsakaninsu to ba da ce akhraja huma ahmad ya ce wa shaharun waɗannan riwaya guda biyu da suka zo na ƙarshe shi shahar inna shahar ibn haushab inna malin mahadisi ke cewa da'ifun suka ce mutum ne wanda yake iya da rauni وقد تفرد بهذه الزيادة إلى المس إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة shi kadai yake banta da wannan to ko nashi yazo ko bai zo ma dai akwai hadisai ingantattu wanda suka nuna cewa ba a zuwa wani waje sai guda uku nan kawai yace fahiya munkara riwaya ce munkara yake ta li adami wurudiha min at-turuq al-ukhra saboda bata zo daga wasu hanyoyi daban ba an abi sa'id daga abu sa'id al-khudari hatta wala fi tariqi layth ibn shahr ko daga hanyar lais ibn shahr ma bata zo ba wa kadhalika lam tarid fil ahadith al ukhra bata zo a cikin wasu hadisai ba miye bai zo ba shine ila masjidin yubtagha fihi salatu mali ce wa hiya thamaniyatun wa ghalibuha alaha yake cewa wa ghalibuha yake cewa laha aktharu min tariqin wa'id mafi yawancin suna da hanya sama da ba hanya ɗaya ba amma dai duka sun rubuta cikin wancan abin da ba yarda da shi ba malai ce wa ƙarsuktuwa kullaha na koro hadisan da hanyoyin gaba ɗaya in ji malai albani a cikin ina almasdaru sabiq wa me masdaru sabiq athamaru almustatab malai ce fa adamu wurudi hadhihi ziyada rishin zawwan wannan ziyadar a cikin a cikin wannan wannan ziyadar kenan da bata inganta ba malai ke cewa wannan rishin wannan ziyadar fi shay'in min hadhihi al-ahadith ala kasaratiha wa ta'addudi makharijiha yake cewa la akbaru dalilin ala nakarati ziyarati wa butlaniha yace hanyoyin da wannan karin yazo ila masjidin yubtagha fihi salatu hanyoyi ne da yawa malika ta fa adamu wurudi hadhihi ziyada fi shay'in min hadhihi al-ahadith ala kasaratiha duk da irin yawan su wa ta'addudi makharija da hanyoyin da suka zo daban-daban amma duka an bibiye su an ga wannan ƙarin bai da asali malice inda ƙarin nan yana da asali la akbaru dalilin da shine mafi girman dalili akan mi ala na karati ziyarati wa butlaniha akan nuna ta inkari ne ziyarar wani waje inda ba waɗannan masallatai guda uku ba wa butlaniha sannan kuma duk wanda yayi ko da yayi to lalace ta abu ne to amma suke cewa wa fil wa fi sahih ghunyatun 'anil da'if idan hadisi ɗaya ya zo ingantacce to an wadatu ba ma sai wani hadisi ya zo ba in dai ɗaya ya zo inganta to magana ta riga ta ƙari kaga anan ku an samu hadisi ingantattu ko ga ta hadisi Abu Huraira sannan kuma ga hadisin da malaika na biyu wanda duka suna nuni akan cewa baya halatta sai waɗannan masallatai guda uku malaika ta fahiya min awhami shahar ibnu haushab wani iya daga cikin wahamin shahar ibnu haushab au arrawi anhu ko kuma wanda ya rawaito daga gare shi wanda shine Abdul Hamid malaka fa inna fihi ba'd ad-da'fi tare da shi akwai wani nau'i na rauni min qibali hifzihi ta bangare hardan shi hardan shi yake da matsala malaman hadisi suka yi watsi da shi eh wa qala al-hafiz fi tarjamati shahr al-hafiz ibnu hajar ya kawo a cikin tarjama da ya kace tarjama ana nufin kamar ake kira shi da suna seven mutum kamar ga irin marahil da ka taka na karatu kai ne wani wani da sauransu ka fara daga matsayi kaza kai wani shi ake cewa tarjama bi mana kamar ai tarjama sirar zatiyar ka kai ne wani dan wani an aihe ka a gari kaza kai karatu a waje kaza na primary ka zo college kai wane ne haka ne wannan sune matakai na tarjama to a cikin tarjama shi shi wannan mutumin haushab shi shahr ibn haushab al-imam hafiz yake cewa a cikin littafi at-taqrib yace saduqun kathirul awham mutum ne wanda yake mutum ne mai gaskiya amma iya da rudani da yawa barangan ba yake yi sai an yayi wata magana kuma daga baya a fahimci cewa ashe kawai rudun wani ne ba haka ban abin yake an barangan yake ba wannan shine hadisi na biyu akan cewa lalle kenan ba a kulle kaya a tahi wasu wurare da niyyar ibada da nuna cewa wannan wurin ya yi fifiko akan wani inda ba shi ba in ba waɗannan masalatai guda uku ba hadisi na uku malati an abi basra al-ghifari annahu laqiya aba huraira wa huwa ja'in yake cewa abu basra al-ghifari ya hadu da abu huraira a lokacin da abu huraira yake zawwa fa qala yake cewa min aina aqbalta daga ina kake qala sai yake ce mishi aqbaltu min at-tur shi abu basra al-ghifari da ya hadu da abu huraira kenan shi abu abu basra shine yake zawwa ya zo sai ya hadu da abu huraira sai abu huraira yake ce mishi min aina aqbalta daga ina kake kala sai yake cewa aqbaltu min ad-dur ai daga can dur nake inda Allah ya gane da Annabi Musa alaihi salatu wasalam yace ba ma wannan ba Abu Basra ya ci gaba da bayani yake faɗi Abu Hurairah yace sallaitu fihi jannati ne sallah Abu Hurairah yace ama inni law adraktuka lam tadhhab yace wallahi da na cin maka kahin ka tahi yanda na riske ka kahin ka tahi da baka tahi ba ka wahala me yasa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah yana cewa la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida al masjidul haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa kaga kenan bayani shari ga kare dan baya sake maimaita shi malaci akhrajahu at-tayalisi wa ahmad wa siyaqu lahu wa isnaduhu sahihun wa lahu inda ahmad tariqa tariqan akhar tariqan akharani yace isnadul awwal minhuma hasanun wal akharu sahihun wa akhrajahu malik wan nasa'i wat tirmidhi wa sahahahu min at-tariq ath-thalith illa anna ahad ar-ruwati akhta'a fi sanadihi faj'alahu min musnad basra bin abi abi basra wa fi lafzihi haythu qala la tu'mal baza ba a yarda ba mutun ya aikata al-mudiyyi ka kulle kaya da niyyar bulaguro ka samu dabba ta hawa ko abin hawa ka tahi wani bulaguro da niyan can zaka ta wuri ka zahi ko ina in banda masallatai na guda uku malik wa akhrajahu abu ya'la fi musnad abi hurairah radiyallahu anhu min tariqin ukhra anhu wannan shine dalili na uku dalili na hudu akan ta ba ziyartar ka duba haka dalili ɗaya ma isa amma a kawo wannan a kawo wancan a kawo wannan a kawo wancan li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina wa inna allaha lasamiyun alim saboda duk wanda zai halaka ya halaka amma ala bayyina akan abin da yake shirya ci gashi nan karara sai dai mutum ya ce an ki ba a yi to kuma wannan daban ne yawwa dalili na hudu akan ba za a kulle kaya da niyyar zuwa ibada ba wani wuri in ba waɗannan wuraren guda uku ba malai ce a hadisin aba hadisin qaz'a hadisin qaz'a Allah ƙarin da gare shi yake cewa arattul khuruja na so fita kenan daga cikin magabata ila tur zuwa ga wannan at-tur فسألت ابن عمر هيرة بعبد الله بن عمر فقال سيكي تشوا أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شمبك سمن زن الله ياتي به لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى yace baka san manzon Allah da haka ba yace wada an ka tsur fala ta'tihi yace raba kanka da Allah da wannan tsur din karka shi ba kanka lahiya eh ga inda zaka zo ka samu lada ka tai masallacin makka ko masallacin madina ko masallacin kudus malati akhrajahu akhrajahu az-zarqi fi akhbar makka imam az-zarqi ya ka wannan bayani a cikin littafin akhbar makka a safa ta 304 yace bi isnadin sahihin rijaluhu rijalus sahihi malai ce wa ruwiyal wa rawal marfu minhu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir min tariq al-ukhra wa awradahu al-haythami fi al-majma' yake cewa zada nisbatahu lil lil-awsat thumma qala wa rijaluhu thiqatun wa kadha rawahu al-fakihi fi tarikh makkah wa ibn majah yake cewa an an ibn amrin an ibn amrin wa fi hadhihi al-ahadith malai ce a cikin waɗannan hadisan da aka maka anan tahrimu safari ila mawdi'in min al-mawadi' al-mubaraka an hana ka yin bulaguro zuwa ga wani wuri daga cikin wurin da kake ga iya da albarka mislu maqabir al-anbiya'i ka misali kabarrukan annabawa kaga wuraren masu albarka amma ko ba a ce baka tafi ba wanda ya ce ka kulle kayan ka tayi ziyarar kabarin annabi Musa ko annabi Isa ko kaza ko kaza barantana kuma wani wanda ba annabi ba a cikin waɗannan hadisan kuma duka akwai wannan bayani saboda shi a kullaci kaya da niyan za a je wani wurin da za a yi bauta ko kuma an umurce ka akan ka tahi in ka tafi za ka samu lada sai waɗannan wuraren uku makka madina kudus yake ce al'ambiya wa salihin annabawa ne ko kuma zaman to a mutane da ake ga mutane kirki ne sun mutu ka ce bari ka ta kabarin wani malai ce wa in wahiya wa in kanat bi lafzin nafi lafazin da ya zo a cikin hadisin duk da lafazi ne na hani na cewa la tushaddu ba a kulle kaya ainihin bulaguro malace falmuradu abinda ake da shi annahayu duk da korewa ne kaga la nafi ne amma abinda yake nihi annahayu hani ne hani ne ba a daure kaya a tahi ba a daura me yake ni an hana ku daure kaya ku tayi wani wuri da niyyar ibada in ba waɗannan wuraren guda uku ba malashi al-muradu fal-muradu annahyu kama qala al-hafiz kama yadda imamu hafiz ya faɗa ala wizani qawlihi a daidai faɗar Allah subhanahu wata'ala da Allah yake cewa duk wanda ya tayi aikin hajji yayi aikin hajji falara fasa babu wani aiki wanda yake na na na na yake shi da suna sabo wala fusuka ba wani aiki na fasikanci wala jidala ba wani aiki na jayayya fil hajji a cikin aikin hajji to wani aikin hajji shi karbabbe ne kaga Allah ta yi fala fala rafasa wala fusuka wala jidala daidai yake da inda manzo Allah ya ce la tushaddu kenan wazanin su daya kaga ana ai ba ta ba labari bane ake baka ko kuma kawai korewa ne ba hani kaga ai ba ce ba an ka tayi ka aikata aikin rafasu ko jima'in da wasu malamai suke cewa ko kuma aikin zunubi ko kuma fasikanci ko jayayya da karda mamaki ka je inda ya kamata ka tsaya ka bauta Allah ka kama garrama kaga anan lala inda Allah ya kawo duka suna nihin annahi suna nihin akan hani to haka shi ma hadisin nan mala cewa huwa kama qala Allah yake cewa at-tibbi kamar da imamu tibbi yake cewa huwa ablagu min sarihin nahi yace kai idan ka ce maka la tushaddu rihal yahi akan ce akan cewa kaga nan korewa ne ko nafiyu ne yace yahi kaiwa makura min sarihin nahi akan hani wanda yake karara yahi ma akan ce kakkai kaza idan ka ce la tushaddu ba a yi kwata-kwata ba a yi ya yi a kanta kakkai kaza kakkai kaza la'alla wani ɗan ya samu sassabci amma ka ce ba a yi kaga an ƙare kawai kenan huwa ablaq malace shi yake kaiwa makura yace ka annahu qala kamar ya ce ne la yastaqimu an yuqsada bi ziyara baya ingantuwa an wata da ziyara illa hadhihi albiqa'u sai waɗannan gurabe likhtisasi ha saboda keɓantuwarsu da ce bi makhtassat bihi da abin da suka keɓanta da shi kenan wannan yahi hani ne kenan an yi hani cewa la yastaqim kenan duk wani wanda ya tayi wani wajen da ba waɗannan wuraren guda uku ba ya aikin banza qultu mal albani yake cewa nace wa mimma yashhadu li kaunihi li kaunin nafi huna abinda yake ƙara shaida cewa hanin da aka yi ko kuma korewan da aka yi anan bi ma'anan nahi iya ɗaukan ma'anan hani ne ya ce riwayatul li muslimin fil hadithi thani da yake cewa la ta shuddu kar ku kulle sun maƙar alhafiz alhafiz yake cewa illa ila salasati masajida sai zuwa masallaci guda uku ya ce al-istithna'u wannan togaciyar da aka yi kina an kore gaba ɗaya kamar da Allah da ake cewa la ilaha kaga la din na annafiyu ne ai an kore ne kaf an watsa kowa sai aka ce illallahu sai ka tabbatar da abin ga Allah to nawa shi ma istisna da aka mala yake cewa mufarrahun mana ya kore komi takdirin shi zai zama to la tushaddu rihal ba a kulle kaya da niyya a tayi bulaguro wuri kaza saboda albarkan shi ila mawdi'in zuwa ga wani wuri yake cewa walazimuhu abinda zai lazimci wannan jumla yace man'u safari ila kulli mawdi'in ghairiha kina an hana bulaguro a duk inda zaka tayi in dai ba wannan ukun ba da niyyar cewa zaka je wani wurin da wuri kaza in ba wannan ukun ba babu wani waje yace li annal mustasna minhu fil mufarragh muqaddarun bi a'ammil 'am bi ammi al'am kenan saboda abin da aka togace an togace shi ne da wani abin da shi ne mafi kumsuwar abin da yake mai faɗi kina ka ce in ban da waɗannan wuraren guda uku kenan duk wanda ba su ba baya daga ciki bale ce walakin yumkinu an yakuna al-murad bil umumi huna al-makhsus amma yana yiwa ya zamanto abinda al-muradu abinda ake nihi bil umumi da hadewar magana da aka yi anan na cewa an hade gaba ɗaya ko ina an kore shi in ban da waɗannan wuraren guda uku yake cewa huwal masjidu sai masallaci kawai kenan masallacin makka madina kudus in ban da shi kuma sai masallaci da aka umarci mutane su ta yi to wannan mali yake cewa ultu albani ya ce wannan gabar ta ƙarshe da mali hudu anan ya ce wa hadal ihtimalu da'ifun ya ce ihtimal inda malin yi anan shi ma mai rauni ne wasu wabu a takdirul awwal abinda yake daidai shine kadartawa ta farko me ta kadarta ta farko shine la tushaddu rihalu illa ila mawd yake ta ila mawdi'in wa lazimuhu man'u safari ila kulli mawdi'in ghayriha kin duk inda ba waɗannan masallatayen guda uku ba da niyyar ka je ka ce zaka ziyarci kabarin wani ko kuma zaka ziyarci masallaci kaza kowane masallaci ne in ba waɗannan guda uku ba wanda ya urce ka akan ka kulle kayanka ka tahi da sunan zaka samu lana na musamman ba wanda ya saka shi abin da albani yake hujja nan yake cewa lima taqaddama fi hadisi abi bukra wa ibn umar min inkari min inkari safari ila tur saboda sun yi inkarin bulaguro zuwa ga tur mala yace wa ya'ti bayanuhu wanda bayanin shi zai zo a nan gaba thumma qala al hafiz wannan maganganun sun kasa mutare da junansu halla wannan ma wata magana ce ta daban kenan insha Allah ta'ala ina ganin ya kamata mu dakata saboda lokacin ya riga ya cika sai mu tashi kenan wa fi hadal hadis fadilatun fadilatu hadhihi almasajid kenan falalar waɗannan masallatai yadda aka ambata aka ce sai su uku nan kawai duk wanda ba su bai da iko ya shiga cikin su to wanda duka dai akan ba a kulli kaya a taika ziyara kabarin wani eh daga inda kake kawai ka mushi addu'a abin da yake bukata kenan daga gare ka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله استغفر الله